أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناس الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dan uwa na wannan gida mai albarka group mai suna da babban group mai albarka hablillahi almatin muna gaida kowa muna masa fatan alkhairi wa yau muna talata a wani lissafi yau biyu ne da sabon wata da muka shiga watan rajab a wani lissafi kuma yau ɗaya ne ma lissafi mashuri yau ɗaya ne ga watan rajab yau talata ɗaya ga watan rajab hijiran ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan biyu 2020 miladiyan annabi isa alaihi salam yan uwa karatunmu na wato wannan littafi ne albarka na maulan mushabra da zulanu kasir ilbashi yau muna karatu na takwas kenan a cikin wannan rana mun tsaya a wajen da shehu yake mana bayanin falalan zikiri cewa ana so in da ka yi zikiri ka kada zuciyanka ka zama ba kowa a ciki sai wanda kake ambato sai Allah kenan subhanahu wataala to daga nan mun tsaya a cikin magana kenan da shubra da gulano yake ka mana maganar manya-manyan malaman nan kamar ta dini dini muzaffar a shafi'i abin da ya faɗa a kan zikiri shau ya koro maganganunsa to hari wajen da muka tsaya mun kwana a wajen da yake cewa lamma kana al-mazkur yayin da abun ambato ya zamo wane ne abun ambato Allah la yajuz alaihi wasful faqd baya halatta gare shi sifanta shi da rashi babu wani abun da Allah baya da shi komai Allah na da shi to biya ka ba a sifanta Allah da rashi wal adam wal adam haka kuma ba a sifanta Allah da rasuwa a ce ga lokacin da za a ce an rasa Allah subhanahu wataala wala yanahu hijabun hijabi baya tsara Allah wala ya hawihi makanu babu kuma wani wuri da za a ce ya tara Allah ce Allah na sama ne kamar yadda mutanen mu suke faɗa ko a ce Allah na cikin ɗakin Kaaba subhanallah ko na kan al'arshi ko na wani wuri a ba wani wuri da yake iya iya ta Allah kamar yadda misali ne yanzu ne maganar nan ina cikin makaranta a gefe guda to ba zai yi Allah ce haka ba kaman ku masu sauraro wani na Niger wani na Libya wani na Nigeria wani na Cote d'Ivoire wani na Ghana da sauransu ne to sai aka ce Allah ba wala ya hawihi makanu ba wani wuri da yake taro shi wala yastamilu alaihi zamanu zamani kuma baya taruwa akan Allah a ce ga wani zamani wanda daga wannan zamanin Allah ya faru ya faru subhanallahi Allah ya wuce zamani ya iya ce shi mu ne muke da zamani an aike ka lokaci kaza kai zamani lokaci kaza ka mutu lokaci kaza Allah ba da wannan wala yajuzu alaihim jiba bi wajhi kuma gaiba kenan baya halatta ga Allah buya da ta koto fuska a ce ga wurin da Allah ya faku ga barin wannan wurin a ce ga wani wuri ba Allah a wannan wurin kamar yadda mutanen mu da ka sun in an ce Allah na tare da kowa sai ce wai da iliminsa wani malamin ya kan ce to babu ganinsa a gurin ba ikonsa ba jinsa ba kudiransa da iradarsa to babu wani wuri da za ce Allah ya buya gaban wurin ko ina akwai Allah Allah na wannan wurin wala yattasifu bi hawadisil mudasina baya sifantuwa kuma Allah da faruwan fararru shine halitta sai lokaci kaza ya fara zai gama zamani lokaci kaza Allah baya haka ba shi wannan sifofi duk sun tsarkaka barin Allah duk wannan muna cikin babu fa wato falalan zikiri ne wanda in kai zikiri zikiri duk zai ilmantar da kai wannan da Allah yake ce fa alamannahu la ilaha illallah ka sani shine fa babu wani ubangiji sai shi wala yajri alayhi sifatun makhluqina sifan kuma ababan halitta baya gudanuwa akan Allah fa huwa hadirun aynan wa mana shi Allah yana halarce kuma na ainihi da ainihi halarta yana halarce kuma da yana halarce kuma na ma'ana duka wannan sifa guda biyu Allah na wuri wa shahidin sirran wa najwa Allah na ne halartar ko ina ne a boye da kuma ganawa eh isu alqarib shi Allah shine alqarib mafi kusanci kamar yadda Qur'ani yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayin ka ka tambaye ka game da ni to ka ce ni qaribu ne ni a kusa nake min kulli shay'in shi Allah yana kusa da komai wa aqrabu ila zikri kuma Allah shine yafi kusa ga zuwa zikiri wa aqrabu ila zikri lahu min nafsihi kuma Allah subhanahu wataala yafi kusa ya zuwa ambato karan kansa gare shi min nafsihi ga ga kansa ko ga numfashinsa eh wato Allah yafi kusa min nafsihi min aiki ijadi ta wurin wato samuwa yawa shi Allah subhanahu wataala ya fi kusa wa aqrabi ila zikri lahu ya fi kusa ma da zuwa zikirin da shi bawa yake min nafsihi min nafsihi akan kansa min haisul ijadi ta wajen samarwa wal ilmi bihi da kuma sani da yayi da shi wal mashi'ati fi da kuma mashi'an Allah da take cikin bawa din wal qudrati da qudran Allah da take cikin wannan bawa wanda mashi'an Allah ita ne sa shi yake wannan zikiri da abin da kaga bawa yake yi haka Allah ya so yayi yawa tunda mashi'an Allah ita ta sa shi ke jiki sabiya da haka mashi'an Allah kuma ita ne ai kudiran Allah kuma ita ba shi iko yake zikiri din wa tadbiri lahu da kuma jujjuyawa gare shi yayi wannan zikirin ya wannan duk Allah ne yake wannan gare shi wal qiyam alaihi da kuma tsayuwa a kansa ya ba shi ya tsaya a kansa ya kare shi gabarin shagalar da shi da wani abu da zai hana shi zikirin duk Allah ne yake cikin bawa yake tafarki da bawa wato shi bawa a wurin sufaye abinda ake so bawa ya gane Allah ubangiji to ka gane komai kuke ba kai kuke ba Allah ne yake me kyau amma mummuna sabila da ladabi sai ka danganta ma wane makanka sabila da inna nafsal ammaratu amma da mummuna din Allah ya ce kul kullum min indillah duka daga gurin Allah ne da mummuna da kyawun amma ta da ladabi sai a danganta mummuna wa nafsu da shaidan kyakkyawa kuma ga Allah ina fatan an gane to sabiya da haka wa tadbiru lahu wal qiyama alayhi da tsayuwa a kansa to Allah ya fi kusa ga bawa da karan kansa wajen samar da shi mutumin da ya samu wanda ya samar da kai kan yayi ka ai ko ya fi kusa da karan kanka da kuma sani Allah ya san da shi eh to haka ake so bawa ya zamo haka mashi'a haka kudura haka tadbiri khalaqal khaliqata Allah ya halitta halitta fala talhaquhu awsafuha sifofin halitta ba ta riskan Allah wa wajadal a'dada Allah shi ya samar da adadoji kidaya daga 1 zuwa 100 daga 100 zuwa 1000 daga 1000 zuwa miliyan daga miliyan zuwa biliyan daga biliyan zuwa trillion shine karshen kirje to Allah shi ya samar da wannan adadodin amma fala tahsiruhu ma'aniha subhanahu wa ta'ala amma fala ta suru ma'aniya subhanahu shi tsarki ya tabbata gare shi ma'ana ma'ani na kidaya ba ta iya ci Allah a ce gashi nan an gano iyakokin ikon Allah da mashi'an sa da kudiransa kidaya ya gagare ya iya ce iko na Allah da ilimin Allah da mashi'ansa da wato ainihi dai kaifiya na Allah adadi ba ta iya iya cewa wa huwa al-alim kabir shine madaukaki ne girma inta to wannan shine karshen magana shi wato al-allama ya dali bi fi shirin hatimatin tasawuf sai shau yace kalamu shaykh abul abbas rahimahullah fi ma'anil ma'ana al maqali salat ga maganan kuma shehu abul abbas Allah ya masa rahama rahimahullah Allah ya masa rahama fi ma'anal maqami salis da yake magana akan maqami wato na uku a cikin wato halin zikiri wanda mukamai ɗaiɗaiɗai da na biyu zuwa na uku yace min maqamati zikiri yana daga cikin maqami na zikiri wancan makami na farko shine makami kana zikirin Allah kana halarto abin da kake faɗa makami na biyu kuma ana so kama ƙare cikin gani wato barin abin da kake faɗan ma sai Allah kawai zuciyanka ta zama ba komai a ciki sai Allah har abin faɗan ma ka bari to ga kuma makami na uku yace huwa fi gayatul husni yace wannan shine cikin ƙarshen kyautata zikiri wata haƙiƙi da kuma tabbatarwa bishiran ila tauhidin hawasi yana mai nuni ya zuwa wato tauhidi na kasawan bayin Allah min ajalli hadhihi dariqati min ajalli hadhihi dariqa kabila da wannan wato dariqa hanya ta sufa yake ne falayan baji yake ba bai kamata ba an yasab idal abdu bawa yayi sanci an yasab idal abdu bawa ya nisanci wusula saduwa ila hadal makami ya zuwa wannan makami bai kamata bawa ya nisanci saduwa ya zuwa wannan makami ba bawa duk mai zikiri ana so ya iso wannan makami ta uku din da ke ta na farko zikiri kana ambatan Allah hattanta da zuciyanka ka zo mukami na biyu baka ganin kowa sai wanda kake ambatansa har zuciyanka ba ta ganin kowa ya abin ambato to sai ka zo kuma wato wannan mukami na uku yace ila hadal maqamil karim bai kamata bawa ya nisanci wannan maqami mai girma ba falaysa zalika wannan bai zama bi azizin mai wahala ba alal fattahil alimi a bisa Allah mai yawan budi wanda yake masani in kana zikirin kana zikirin kana halarko abin da kake faɗa kana la ilaha illallah ba kowa ai ba wani mai iko sai Allah ba wani mai yin komai sai Allah har ka zo mukamin da ba ka ganin ba ka na kowa sai Allah da kake ambatansa har karan kanka ma ka dinga manci kanka to sai ka zo kuma wannan mukami wato ta uku qala al-abdi al-qiyam bi haqqi al-asbab yace mukami na uku shine da ga zikirin ma ba kai kake yi ba ibadan ma ba kai kake yi ba komai Allah ne yake yi da kai shine mukami na uku kaga bawa bai da komai naka kenan qala al-abdi ya halat ya yajaba akan bawa al-qiyam ya tsaya bi haqqi al-asbab da haqqin asbabobi kare ce to tunda Allah shi yake komai to barin tashi in sana'a ba barin nemu barin yi noma ba barin nemi arziki ba barin kuma yi wani abu wani abu zai cutar da ni barin kare kaina bai Allah ne zai mun a'a eh ka dawo kuma ka tabbatar da Allah shi yake komai kuma wani abu zai cutar da kai ka kare kanka in ana bada abu sai ma ka tashi ka nema gurgurdan ikonka to shine karka walakanta asbabu duk wanda ya kaza zai samu kaza duk wanda ya noma zai samu abinci duk wanda ya kasuwanci zai samu riba to ba za ka ce da ka bar wannan ba duk dole da ka yi ai a cikin hakan ne kuma Allah zai baka sai dai ka sani ba wannan neman kan ne zai baka neman kan zai zama sila ne amma abin da Allah ya kaddara kuma da ka samu da ka samu wa min Allah ta'ala rabbul hijab daga Allah ne ta'ala daukin jaji minhu bi lafzi wannan maganan shi shaw abin abbas kenan ba shaw tijani ba kenan radiyallahu anhu wa qarqala al-allama yadari shi shawli imamu yadari ya faɗa fi sharri hatimatu tasawuf a wannan littafi na sanar sharri tasawuf ba da kalami bayan wani maganganu da ma na sahu ga abin da yake faɗa yace alhamisatu muqani na biyar yace fi jawahiril qur'ani cikin jawahiri na al jawahir na alqur'ani jawharori gwalagwalai kenan na karanta alqur'ani da gwalagwalai na zikiri yace ilam yace ka sani annahu kadin kashafa kadin kushifa kenan an yi kashafi li arbabil basail jama'a buta basirori shine annaz zikira haqiqa zikiri afdalul a'mali shine mafificin dukkan ayyuka walakin sai dai shi zikiri lahu qusurun zikiri yana da bawowaki salasatun wanda suke guda uku wato wannan babawo na zikiri na ma'ana ne dan ka gane eh dan ka gane kamar yanzu misali abinda ake so ainihin abinda ake so a cimma ga gyada man man shi ne na farko gyaɗa tana da bawo wanda ya kunshi ya kunshi kwaya to ba shine abun nema ban an cire shi jefar da shi ake an gama da shi ko dabbobi su ko a hura wuta da shi shi ya gama aikinsa ya kife kwayan gyaɗa ya ba ta kariya ga burin tsutsotsi ya ba ta kariya karkasa ya cita ya gama aikinsa sai in aka buɗe shi ya ga kwayan gyaɗan ita ma tana da wani ɓawo wani ja to in aka cire wannan shi ma an gama aikinsa shi ma ko a ba ma dabbobi ko a yi wani amfani da shi wanda mu a hausan mu na Najeriya ko na Bauchi muna kiransa da kuntu wannan jambawan nan idan an cire wannan jambawo ya samu ainihin kwayan gyaɗan fara da ka ganta sai ita ma ba shi ne ainihin abin da ake nema ba yauwa wannan bawo wannan ainihin abin da ake nema na cikin wannan fari shi wannan fari shine idan an idan an soya gyaɗan aka kai ta inji aka markaɗa ko aka markaɗa ta a hannu to sai ta zamo ta canza kala sai ta yi tunkuza sai a ga mai ya fito taba taba to wannan tunkuza shine wannan fari ainihin lubba abin da ake so mai man shine ainihin abin da ake so to zikiri yana da bawo na majazi na ma'ana ba na hakika ba yawa shine wannan guda uku da yanzu da mu bayanin kamar yadda gida take da wannan bawo shi guda uku kafin a je ainihin sirri shine mai shi yafi komai tsada wancan bawo na farko an jefar bawo na biyu ma an jefar ba wannan kuma an cire shi kin kuzan kaman duka ne an yi wani abu shi a bakur da shi ko kuli kuli sai kuma ainihin gida din man shine ainihin abin da ake amfana da shi wa inna ma fadlul ushuri shi falalan wannan bawo din da kauni ha biya da kasantuwanta dariqan ilayhi shine hanya wato zuwa wato gare shi ita falalan bawo na farko shine hanya na zuwa samun wannan gyada ai ainihin kwayan gyada ne shine falalan zikiri zikiri na farko mutum na yi na tuna wasu abun duniya na tuna ubangiji na yana samun lada tsiya da kiya in ko hanya na zuwa ainihin matsayin da ake so wa inna ma fadlu kushuri falalan wannan ba wakil li kauni a dariqan sajarati ilayhi shine hanya zuwa gare shi fal ishril a'la bawo wanda yake mafi wanda yake na sama minhu gare shi zikirin lisani fakat shine zikirin hacci wanda mutum da yazo gaje na ta la ilaha illallah la ilaha illallah ko subhanallah subhanallah ko allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih ma gulik wa khatim ma sabaka har zuwa karshe to wannan in dai a iya hacce yake yi to kaman wato yana kan doran na farko kenan wasali na biyu wanda ya fara bawon farko ya shiga shi ne zikirin kalbi ne zikiri na zuciya izkanar kalbu yayin da zuciya ta zamo ya taji ila maraqibati muraqaba ya taji ila maraqabati ila maraqabati muraqabati tana buƙatuwa zuwa ga muraqaba zuciya tana so a dinga kula da ita ana jawo ta ana tura ta zuwa ga Allah ana gwada mata ubangijinta to shine bawo na biyu hatta ya hadira ma'a zikiri har ya zamo yana halartowa ma zikiri tare da wannan zikiri walau tarakahu da dai bashi wa daba'ahu ya ya walau tarakahu da dai bashi wa daba'ahu ya dab'in sa ya yimke shi lartasala fi awdiyat al-afkari da ya lastarsala da ya aiku da ya saku fi awdiyat al-afkari a rafunan tunanuni a rafin tunanoni wa salisu na uku kuma wato shi wannan mukami na biyu zikirin zuciya zuciya tana bukatar muraqaba yana halartowa yana halartar zikiri da dai bashi haka yana yana zikirin iya a zuciyansa to da zikirin shi da kansa dai aika shi zuwa rafuna na tunanoni da ta tuna girman Allah girman Allah to har ya zama ta hauro da shi zuwa mukami na uku wa salisu mukami na uku kuwa shine mukami na uku kuwa shine wa salisu mukami na uku shine an yata makanar zikiru zikiri ya zama ya tabbata min alqalbi azuciya wa yastawli alaihi ya zamo ya mamaye zuciyar ya jibinta a kansa shi yake zuciyar zuciyar biyo zuciyar da yake haka ji ila takallifi har ya hau mukamin da zai bukatu ya zuwa tsora ma kansa fi sarfihi cikin duniyar da zikiri anhu daga gare shi ila gaini zuwa wani sa wato mutum da ya zamo zikirin ta gama mamaye shi ta mamaye shi zai zamo ya juyar da shi zikirin ya zuwa waninsa kama ujishi da sani kamar yadda ya buƙaci daga mukami na biyu yana zikiri daga mukami na biyu yana zikirin a zuciya har ya haura da shi zuwa mukami na uku shine mukamin da zuciyan ta tabbata da zikiri baya komai sai zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ba wai baya aikin komai ba duk sa'in da dai zikirin Allah to yakan watsa duk komai sai Allah subhanahu wa ta'ala kai ko na zaune ma ta biya zuciyan ta yi tamakkuli to sai ya zamo ko da shi ana taɗi yana ɗan nutsuwa sai ga zuci yake ko da ana magana zikirin Allah yake wannan mukami ne na ainihin bayan Allah kamar yadda halifa Shehu Ahmadu Tijani wanda ake kira halifan Shehu Abdul Qadir Zaria yake yake yaban Shehu Ibrahim cewa ya sutu falaisa sikita bi zikrillahi iyyasi yake yakan yi shiru amma ba falaisa sikita bai zamo yayi shiru kuma ba bi zikrillahi da zikirin Allah ba iyyasi shi Shehu Ibrahim ko da ana magana sai zikiri yake to haka ake so haka bayan Allah da yawa shehunan mu suka wannan mukamin to mutum ya zamo Allah yake ya zamo na Allah kenan shine ya hawo mukamin da ranar muka faɗa zai zamo jinka dai Allah zai zamo jinka dai zamo ganinka kuma gurgudan damuwanka da Allah gurgudan damuwan Allah da kai kuma gurgudan irin damuwoyin da kake ciki shine in sa wannan mukami ka ji daɗi da duniya ta fita daga cikin ransu Allah ne kawai mahaluki shine Allahu akbaru dan an zo sallah ake so kowa ya tuna Allah ya fi kowa girma ya fi duk abin da kake tsoro girma ya fi duk abin da kake so wato girma fi sarki anhu ila gairi biyar da zikirin da gare shi zuwa wani sa kama yake da tsani ila takallufi fi iqrarihi kamar yadda aka bukaci ne biyu ya zuwa tsora makai cikin tabbatar da shi ma'awun tare da shi wadda wamu ma'awu da dawaman kuma tare da shi arradiyu wato mukami nau'i kuma shine ainihin yadda ake so a zo wannan biya zubar da innan bawawaki din kenan yanzu wannan mukami na uku da muka faɗa zikiri ya makku ne a ransa shine kamar misali kamar shine tunkuza kenan bayan an cire bawon farko magada an cire bawo na biyu nan an zo farin kwayan an matse ta an cire tunkuzan an yi abakuru da shi ko kuli-kuli bisa hausan wasu wurare to shine mukami na uku zikirin ya gama tamakkuni a cikinsa sai mukami na hudu wa huwa libabu shine lubbobi almaduluf wanda ake nema shine ainihin mai din kenan da ake nema ba wanda ya fi tsada wazalika shine Allah ya lafi fitar qalb zuciya ta tabiya ila zikiri zuwa ga zikiri zikirin ma ba ta kallon ma tana yi wala ila qalbi ba ta kallon kuma zuciyar ma bal yasbiqul mazkur kai bari yasbiqul mazkura yana dilmiyar da abun ambato din jumlatan gabaki ɗayansa ya dilmiyar shi kansa baya ganin zikirin baya ganin zuciyarsa shi kansa ne zikirin baya ganin na zikiri din ya bayyana cikin abin ambato din gabaki ɗaya shine Allah subhanahu wataala to anan ne zaka ji suna faɗan maganganu kamar yadda ranar muka faɗa in ba wa mun wali ya zo muna faɗan irin wannan maganganu to ba shi yake maganan ba Allah ne lokacin Allah ne gaba ɗaya ce ka sai rufi da shi yasa sadatin da yawa zaka ji an sun in sun shiga cikin jazba in sun zama ko shaɗani suna faɗan maganganu ne a kama ƙofa a lulluɓe a kulle musu da lokacin ba su suke magana ba kuma wannan mai sauki ne kamar yadda shi bura da dula ne yake faɗa za ka ga Allah yakan yi faɗa magana da harshen wato wuta yakan yi magana da harshen bishiya kamar yadda duk ya faɗa wa annabi Musa alayhi salam inni ana sanara bil allu atikum minha bi qadus nawjud alam yurhud falamma ta'ani ya musa innani ala allah a wancan suratul ayat kenan ko kuma inni ana rabbuka fa halana alayka duk wuta ka fice maka wuta ta ce annabi Musa ni ne ubangijin ka tuba ta takalminka ya a wancan aya kuma da suratul naml yana ce yayin da ya je wurin sai ya je wajen wuta sai ya ji an kira shi an yi jiya Musa fil buqatil mubarakati min ash-shajarati a wani buqa na na bishiya ne buqatil mubarakati min ash-shajarati an ya Musa inna ana Allah ko ya Musa la takaf inna ana ana ana rabbuka Musa karka ji Musa karka ji tsoro ne ubangijinka bishiya ta faɗa ka wuta ma ya faɗa ka sabiya da haka Allah yakan shiga jikin bawa idan ba ai fana'i cikin sai Allah ya zama shi yake magana da shi ta hakkin sa kamar yadda wuta ba ita ne Allah ba sai magana da annan Musa take ce ita ne ubangiji ba ita ne ba Allah ne yake magana ta harshen wuta haka kuma Allah shi magana ta harshen bishiya to haka wali na Allah na gaskiya wanda ya cika in ya zama irin na irin wannan maganan al'arshi tana karkashi na ni nayi sama ni nayi kaza to ba shi yake magana ba a wannan lokaci lisanul hal ne lisani ne na Allah subhanahu wataala amma ba mai gane irin wannan sai mai rabo sai wanda Allah ya jefa masa haske ya zama shi na auliya uje sai ya fahimci wannan ba wata magana ne mai girma in an ce wani na magana cikin maganganu ba amma fa ba gaza ba ta ƙarya irin ta masu saba shari'a ba wa ma ma zahu wa ma ma zahara lahu ko yaushe bayyana gare shi fi asna'i zalika a cikin yana cikin hakan nan baya ganin kowa sai Allah sai ya bayyana masa mene al-ittifatu juyawa wa fadalika hijabu wannan hijabi ne shagil ne shagaltarwa yana cikin baya ganin kowa sai Allah ya tuno wani abu to wannan tuno wani abu da ba Allah ba hijabi ne wanda ya zo ya shagaltar da shi yawa wa hadhihi hala wannan hali yayi kokari ya sake yarfar da ita ya koma halin da yake haka ake so mutum ya zama wani zikiri wa hadhihi hala wannan hali hiya allati yu'abbaru anha al-arifuna bil fana'i sune wanda arifai suke fassara ta da fana'i wa zalika bi an yakuna an nafsihi wannan shine bawa zai zamo ya karar da kansa hatta la yahissa bi shay'in har ya zama la yahussu bi shay'in baya jin wani abu min zawahiri jawahiri na zahiri jawahiri na nasa baya jin wani abu nasa wala min awaridi ba'ina ko wasu awaridi masu bijirowa na ba'ini duk ya zama baya ganin su bal yajibu bal bawa ya zamo ya faku an jami'i zalika gabarin dukkan haka yawa wa yajibu an jami'u zalika zahiban ila rabbi ya kuya kuma wato gare shi gaba daya ga zahirin wato a ya ya kuya gaba ki ɗayan ke ganin kansa yana mai tafiya zahiban ila rabbi yana mai tafiya zuwa ga ubangijinsa awwalan da farko ثم ذاهبا في آخرا sannan kuma da ƙarshe ma ya tafi zuwa ga ubangijinsa wa in zahara lahu fi asna zalika in hakan ya bayyana gare shi yana cikin haka annahu fana an nafsihi cewa shi yana ganin ya ma karar da kansa baya ya karar da kansa shi kansa baya ganin kansa bil kulliya da kulliya inda har yakin haka to fa zalika shawbun wannan ma cuɗanya ne wa kaduratun wannan gurbata ne lokacin da bawa ya hau wannan matsayi baya ganin kansa duk wanda yayi tsari tarbiyyar na gaskiya ya ya fahimci abin da bayan Allah abin da shehu yake nufi da wannan maganganu na shehu ya dali da ya kawo ba za ka ga kanka ba har ka yi wannan fana'i in ka tsare ga baki ɗayanka wanda kai wannan fana'i na lokacin tarbiyyatul askari haka in ka zo zikirori ake shi fa'ilin da za ka yi duk wani ibada ko sallah ko azumi ko zakka ba ka ganin karan kanka wai kai kana wani abu Allah ne yake to wa shi yasa azumi irin na arfai sai su yi watanni ba su sha ruwa ba su biyar sun samu wirata muhammadi gado irin ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama irin wannan wato azumi da yakan yi da kwana ya wuce mutum ya ga dama ba zai ma sha ruwa ba kuma ya hana sahabbai da ana koya mana in baka kai wannan matsayin ba kada kai na'am بل الكمال بل أنه فني عن نفسه بالكلية فذلك شوم وقدرة وقدورة يتي بل الكمال فيه شكاري تنباوة أن يفنى يقاري عن نفسه ككنسة ويفنى عن الفناء أيضا يقاري كما قبر فنائي إكما والفناء عن الفناء جاية الفناء قاري واشتم فنائي شيني كرشان أبن لأتي مان فنائي وهذا ون قد يجنه الفقيه الرسمي ما هديوه faƙihi wanda bai san ilimin tasawuf ba shi dai ya san ilimin shari'a a rasmi wanda yake shi ya san ilimi na hukunce hukuncen rubutu ko bai san ilimi na zauci ba na tasawuf wanda ake fahimta yakan yi zaton annahu ɗaƙasin cewa wannan magana wata iko ce wanda zai rama akula wanda hankali ba zai ɗauka ba ba zai yi bawa ya ƙarar da kansa ba ya ƙarar da duniya gabaki ɗaya ya ƙare cikin abin wanda yake ambata ba sai zaton wannan abu kawai ba mai yiwuwa ba ne walaisa kazalik shobara da fulani ce wannan kuma al'amarin ba haka bane hakan na yiwa bal hadhihi hala wannan hali lahum garetu bil idafati ila mahbubihim in karaba shi zuwa ga abun san su ka halatuka wannan al'amari ne mai sauki kaman halinka ne a auna da kaman hali ne da kake ciki fi aksar ahwalika cikin yawancin halayyan halu da haloli da kake shiga bil idafati a raba shi ila mahbubika ila mahbubika zuwa ga masoyinka zuwa ga abun sanka min jahi na wani daraja da kake nema au mali ko wani dukiya da kake nema au ma'ashutu ko zuwa ga wata kyakkyawan mace da kake kaunanta to duk kowanne in ka dauka daga cikin mutumin da ya kare yanzu misali mutum ne yashgo na hali yana son wani abu ka dauki yan siyasa ko kai ka fito kana kana kana neman wani matsayi na daraja gaba ɗaya tunaninka kullum in ka zauna tunanin da kake kawai wannan abin da kake nema na darajar ne ya dace ka same shi ya da ai auna a ce gashi ka same shi ya da ai a ce ka samu wannan abu ko wani dukiya da aka ce da a baka kullum tunaninka wannan dukiyar ne ko da naka ne aka yi aiki da a jiya ka ku dukiyar kullum tunaninka to sai ka ga gaba ɗaya baka tuna komai a zuciyarka in ba wannan ba ka manta da matanka sai dai dan wani sa'in ka dan tuna da su da ƴaƴanka ka dan tuna amma kana ce ga gefe ko tunanin wannan kuɗin to haka ake so bawa yakan ya zamo ga ubangijinsa kuma hakan na zamowa ka manta da Allah ai subhanallah da kanka da iyalanka sai Allah din subhanahu wataala shau ce to kaman wannan hali ne duk da wannan magana shau ya hace tota ne shi shau ya dali ne da ya kawo a cikin jawahirullah a Qur'ani yake ƙara mana bayani shi shau Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace to kaman kai ne ka so wannan dukiyan ko wata masoyiyanka bacci kana yi kana tuna ta da ka tashi ita da ka fara tuna duk wanda ya soya ya san wannan hakan to bawa a cikin jihar zai iya danna son wani abu ya manta da komai yawa ina abubuwan da yake so ba shi dai iya yi ma cikin Allah fa innaka takunu kai kakan zama mustadriqan kai mai dilliya ne ka dilliya gabaki ɗayanka bi shiddatul gadabi a bangaren fushi kenan kuma da bila da tsananin fushi kakan dilliya gabaki ɗayanka in fushi ya lulluɓa kanka bil fikir da tunani muttafi'an ne yalwa a fi adunka cikin wato makiyinka kakan dilliya tsinjiya inda kai fushi makiyinka ya maka wani abu ya tunzira ka to idan ka in ya rufe sai ka ce za ka iya ma kashe shi kuma haka sun ba ka tuna me da a ɗauka a kanka na hukunci wani hali da ka shiga ya ƴaƴanka ya kaza shi yasa ake annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mutumin da ya fushi idan na zaune ne in na tsaye ne ya zauna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan na zaune ne kuma ya kwanta a wani ruwan kuma annabi ya ce yayi alola ya ji sallah su biya da fushi da gishi ɗan fushi ta kan iya sa mutum ya aikata komai to in mutum ya shiga fushi zai iya manta da kome har karan kansa kawai sai dai ya lalata wannan makiyinsa to ashe mutum in zai shiga halin fushi ko soyayya ya manta da kansa to haka ake son shi ma zai iya kuma in ya koma ya zama na Allah zai iya manta komai sai Allah wali shiddatu shahawatika mutabiya da tsananin shahawatika tabiya tsananin sha'awanka kuma bilfikir da tunanin abin da kake sha'awa din nan shi ma shin cika cikin abin da kake kauna wata yarinya da kake so hatta la yakun qalbuka zuciyanka yakan zamo har la yakun qalbuka zuciyanka yakan yakan yi kusa ma ya la yakun baya zamowa zuciyanka har yakan zamo baya zamowa muttafi'an me yalwa wato me yalwata li shay'in ga wani abu asalan kwata kwata sa'ilin da ka zamo ka tilimi cikin son wata baiwar Allah ta kare cikin santa da zuciyarsa ya sukan zamo ma har baya ma wato yalwa ga wani abu na yalwa ga wani abu shine har ka zamo zuciyarka kan zama ba komai a cikin sa sai wannan abin da kake so din kwata kwata kaman ba ba ta tuna wani abu ma wato ha'ibu har kai magana ma falatan han ba ka gane ma me kake faɗa ba rai kan sa ka faɗi magana ma baka san me ka faɗa ba soyayya kan saka ka faɗi magana baka san me kasa ba sanka da dukiya sanka da matsayi yakan sa haka to haka ake so bawa shine bawa yakan zama waliyi kan san wannan matsayi su kuma cikin Allah wa yastazu ga yuka wanin ka yakan wuce ma bai ne dai ka gaba gare ka fala tarahu ba ta ganin sa wa ainaka kuma maftuha kani idanuwan ka gashi abu ce rasau amma ba ka gani wa yatakallamu indaka kai yayi magana ma tare da kai fala tasma ba ka jin ma abin da yake faɗa wala bi iznika samamu kuma kunnuwanka babu kurumta kana ne ji amma mutum yakan zo na ma magana tsaban ka kare cikin fushi ko cikin soyayyen wani abu ko cikin son wani abu ko cikin tunanin wani abu baka ma san me yake faɗa ba to haka su kuma bayan Allah cikin Allah ka kare ashe wannan me yiwa ne wa anta fi istigraqi gafilu kai ka kana cikin duniya kana marafkani an kulli shay'in ga komai ka manta komai wa ne istigraqi aidan kuma kana barin kuma duniya din kuma lannan mutafika domin mai juyawa ilal istijraqi zuwa ga duniya muridin kuma anil mustajriqi bihi kuma ne ne kauda kai ne ga barin abin da ya duniyan gare shi kuma kama tunda kana ni fa na manta ma da wani na magana to a lokacin ma ka abin ne ina zuwa ina zuwa saboda haka baka tuna komai ma da bari ba idan ka shagala ma ta dilmiya cikin abu to ka tuna ma ka fa manta da wani ma to fa baka dilmiyan ba ka dawo kenan ina fatan an gane magana eh wannan yana bukatan zurfan hankali a nan wajen sa'ilin da ka dilmiya cikin masoyiyanka kana ta tunanin ta ka manta da kanka ka manta da iyalanka da wasu sai ka tuna fa da 'ya'yanka to ka dawo ba yake daga cikin duniya to haka ake so to in ka shiga cikin Allah sayin da ka kare ka zamo ba ka ganin kanka ba ka ganin kowa ba ka ganin ka ma kare ba kai kake magana ba ubangiji ko yake tasarrufi da kai to kana tuna fa kai bawa ne to ka dawo kenan fa to shine kuma yake shehu bara da dalani yake cewa la annal muntafita ila al istigraqi mu'ridun kuma alal mustaghriqi bi ila an qala har zuwa lokacin da shi shehu da dari yake faqad af habna ka mun fahimtar da kai ma arada bil fana'i mun fahimtar da kai abin da ake nufi da fana'i fada an sal gaiba ka bar ganin cewa ma wace ta yi gaiba ka buya ai kai in ba kai waye ne tasarrufi da kai sai dai a shari'a kuma kana nan daram wata kazim eh da ka da ƙaryatawa bi malam tirbihi ka bar ƙaryata abin da ilimin ka bai kai ba yawwa qala ta'ala Allah yace bal kazzabu bi malam yu'izini Allah ya ce ka bar kafirai sun karyata abin da ilimin su bai kai wurin ba cikin suratul nisa wa qala kuma Allah ya ce wa iz lam yatadu bihi idan ba su shirya da abu ba fa sai qulu ne yake suna cewa za iskun qadim wannan ƙarya ne wanda yake tsohon ƙarya to haka da kaga a malaman ma ana samu wanda bai gane abin da sufa yake ne ya ce al'amarin da suke faɗa ƙarya ne to sun makala sannan yace innal fana'a haƙiƙa shi fana'i karewa wal istijraqa da kuma istijraqi bilmiya cikin abu ka ka bilmiya cikin abu ya kunu awwalan yakan zama farko kalbarki alhaifi kaman walqiya ne mai walqawa mai dauki gani haka kalla ma ya zuci kadan ne yake tabbata wa yadu ya dawama to haka ake so fa inna dawama zalika eh fa in dama zalika idan kuma hakan ya dawama wa sara adatan ya zama al'ada rafi hakan madan fariya a cikin zuciya وهي أكن تزمو كما شفا تاجي تكن تبتتيا أرد جاء إلى العالم الأعلى sai mutum ya hau da shi kuma zuwa alam mafi ɗaukaka ya fita daga wannan duniya ɗin shi ba wannan duniya yake gani ba da tana cikinta amma zuciyarsa ba a cikinta take ba to shi wannan fana'i da dulmiyan yakan zamo daga farko kamar walƙiya ne if ya zo ya ɗauke ka ba kamata in ya ɗauke ganin ka bai riga baya ka dawo cikin hayyacinka to haka shi fana'i yake yauwa to su bayan Allah ne suka yi fana'i tsohon lokaci amma wanda bai kai ba shi yakan ɗan ne zuwa lokaci kaɗan ya dawo waɗala wujudu haƙiƙi al'asfa ya kuma in kayo samuwa wujuda waɗala wujuda alhaƙiƙi al'asfa wanda ya in kayo samuwa na haƙiƙa wanda take mafi tacewa in mutum ya fita daga wannan duniya sai zamo yana kallon duniya amma ba ita yake kallo ba kamar yadda dai aka buga misali mutum ya shiga damuwa da aka zo ka wuce ta gabansa bai ma san kana yi ba ka masa magana bai ma ganka ba to haka mutum yake cikin Allah yake to da aka zama ka zama arifi ga duniya dai kana kallon ta mutane a yi fada a nan a yi kaza to kan ka zo ba fadan kake gani ba kamar yadda mata rana mun ta usko tafiya an yi accident kowa da abin da yake gani an na sun fito wanda ba musulmai ba suna ta ihu suna rike kai su suna tunanin kansu wata ran sun tsinci kansu shi kuma musulmi na ce inna lillahi yana jin Allah Allah ne ya aikata abin da ya so kenan Allah ne ya aikata to su kuma a rufai da kallon da suke yi madaban da kallon da kowa yake to shine ni kowa da irin kallon da yake ma halitta fanda ba shi nafsin malakuti shikenan sai nafsi na malakutiyan Allah ya zama yayi dabi'i ya yinki a zuciyarsa wata jallalahu alqudusul lahuti sai kuma tsarki na halarar lahutu ya bayyana gare shi wa awwal ma yatamassalu lahu farkon abin da zai misala ga mun da ya zamo haka min zalika ga wannan jawahirul malaika shine jawahir na malaikoci sai dinga ganin jawahir na malaiku na malaiku wa rawul anbiya sai dinga ganin ruhohi na annabawa wal awliya da an da awliyai da waliyai fi suratin jamila a sura wanda take wato kyakkyawa ta tafdi ilayhi biwasatiha wanda data zarti gare shi da wasu danta wato ba'al haqa'iqi wanda za ta zarto masa wasu shashi na wato na haƙiƙoƙi na ilimin wato haƙiƙa. A sarbiya haka bawa sai zan yana ganin wa'innan ruhohi jawahirin na mala'iku suna bayyana masa da ruhin annabawa da auliya'u a sura wanda take mai kyau tafdi ilaihi bi wasitatiha wanda da ta zartu zuwa gare shi da wasitanta ba'dul haqa'iqi ba'dul haqa'iqi da ta zartu shashin haqiqoqi da ta zartu gare shi wazalika fi bidayati wannan a bidaya ne fa a matsayi na farko kenan bawan bawa yayi fana'i ya gane Allah fil bidaya kenan ila an ta'alu darajatuhu har zuwa darajansa ta daukaka anil mas'alil misali gabarin misali yawa wai kashihu bi sarilil haqqi da aka zai fara wato tashin kanshin haske da sarraha gaskiya fi kulli shay'in cikin dukkan komai eh fa izarar da ila hadal alam idan kuma yayin da ya dawo dan bawa ba a so ya tsaya a fana'i koyaushe ana so kuma ya dawo ya zo ya kuma yayi yayi yayi yayi baka'i eh bayan fana'i ya zo yi baka'i to bayan ya dawo fa izarar da ila hadal alam idan ya dawo zuwa ga wannan duniya almajazi wanda take majazi wannan duniya majazi ne duk abubuwan da yake faruwa a ciki Allah ne yake gudanarwa ba mutum duniya ne yake gudanarwa ba allazi wa kazilali wanda ya zama kaman inuwa wannan kaman inuwa ne wannan rayuwar wannan duniya din zuwa ai da da wannan wannan duniya kazilali nazara ila khalqi in ya dawo kuma sai ya kallo zuwa ga halitta mutarakiman alaihim yana mai jin tausayin su lihirmanihim sabila da haramta musu da aka yi an muqala'atul jamal halaratul qudsi gabarin muqala'a wato tsinkaya na kan halaran tsarki shine halaran Allah subhanahu wata'ala eh sai mutum ko yaje yana tausayin halitta sai da ga bayan Allah idan sun ga mutum yana ta fada a kan duniya yana ta fada yana ta fada kan duniya sai ba su tausayi insha Allah sarki ko mutum na ta ita shi akan duniya ce na dama Allah ya karkata gare shi da ya ga gane Allah shine raye wala shirku wala la shirku khairun abqa da duniyar ta zo tana bin sa amma duniya wannan sai shirme ne rudi ne arbabun duniya din abuna duniya kwana ne da ga sun mutu sun bar duniya amma da sun kama Allah da sunan su ya dawo mu bayar rasuwan su kaman suna nan kamar yadda muka ji Allah ya canyo bayin Allah din sun mutu da da shekaru da yawa kuma har yanzu ana kiran sunan su da kuma alkhairi kuma sunan su bare shafi ba zuwa tashin kiyama ta Allah ya sa mu zama wani Allah to mutum yana dawowa ya ji tausayin halitta sai da ba a ganar da su wannan al'amari ba wa ya ta'ajjabu sai ya yi mamaki fi inhida'ihi bi alamil gurur cikin yaudaruwan su da duniyar ru'i to ya kunu ma'ahum hadiran da ya zamo tare da su yana halarta dai ga kina tare da shi bi shakasihi da jikinsa amma ga'iban bi kalbi amma zuciyarsa ba ta tare da su shi da abin da dai suna Allah yake tunawa shi arifi masanin Allah na gaskiya kenan kuma mai shagala da Allah muta'ajjiban yana mai mamaki huwa shi min wudurin da halarkan su wa hum su ma yata'ajjabuna suna mamaki yin gaibaci da wato kokuwansa ga kina tare da su amma kuma zuciyarsa baya tare da su shine kowa da irin damuwar su su sun shagala da duniya suna ganin shi kuma ya shagala da lahira suna ganin ka shi wannan bai bayan san daɗin duniya ne ka ba san shi ya karkata ga daɗin da ya fi wannan bane wa hadhihi samaratu libabu wannan shine wato samara ƴaƴan bishiya da ake ci ga lubbun zikiri libabu ne zikiri madga lubbi ne wanda yake na zikiri wato shine ainihin mai kenan na zikiri shine lubbu na zikiri kenan wa inna ma iyaka wato mabda'uha zikirin lisani amma fa mafarin wannan matsayi shine zikiri da da mene da da hacci mutum ya ta la ilaha illallah ta la ilaha illallah kamar da dazu muka faɗa ko ba bai tuna bai tuno Allah kamar da a karatun mu wancan muka faɗa wannan ita ta masa hanya ya zama kuma ya koma zikiri na kalbi wanda yake tuna Allah sannan zikirin kalbi sannan sai zikiri na zuciya a mukallifan yana mai dora ma kansa haka sannan zikirin kalbi dau'a sannan kuma ya koma zikiri na zuciya na biyayya zuciyan ya koya mata bin Allah dole hatta zama ma zo mata jiki kuma yana fara zikiri ma Allah yake tuna summa istila'ul mazkur sannan kuma sai neman wato dora istila'i farauta abun ambato shi Allah din kenan wani mihai zikiri da kuma shafa zikiri din ya zama ya sarauta Allah akan zuciyarsa komai na san Allah ne wani mihai zikiri kuma ya hawo matsayin da zikirin ma baya ganin ta wa ma dama alqalbu matukan zuciya yashuru bi zikiri yana jin zikiri wa yaltafiti ilayhi yana juya gare shi fa huwa mu'ridun anillahi shine to wannan matsayin wannan mai kauda kai ne ga Allah wa gairu manfakkun an an shirki da hafi wannan bai zamo mai mai yankuwa ga barin shirki shirka wanda take boyayye ba dan akwai shirka da hadisi da annabi yake faɗa shirku kala biyu ne ashe shirkul asghar da shirkul karama karaman shirki aka ce karaman shirka annabi ya ce shine riya to ita ne boyayyen zikiri ne kaga kan kanka ma kai kake zikirin ma matakan kana zikiri kana tuna wannan Allah to akwai zikiri akwai shirkul hafi a cikin zikirinka eh amma ba shirka wanda suke fitar da mutum musulunci ba shirka ne na tawaya bata zama cikakkiya ba a gangan zikirin bayan Allah hatta ya tsira har bawa ya zama mustagriqan ne dilmiya bil wahidil haqqi da makaici shine Allah na gaskiya eh fa zalika huwa tauhid wannan shine ainihin tauhid shine kadai ta Allah kaga komai naka ba naka bane na Allah ne ba abin da kake sai Allah sai dai kamar yadda muka faɗa sai dai in mummunan aiki ne sai da ladabi sai ka juyar da ita ga kanka eh wajadaha wa man wa kadhalika alqawl fil ma'rifa haka kuma magana cikin ma'rifa man talaba al ma'rifata duk wanda ya nemi ma'rifa fakar kala bisani to yayi magana a matsayin biyu kenan wa man wajadaha wanda kuma ya samu ma'rifa din haka annahu la yajidha kaman bai same ta bane dan zai ga kuma wata sabon fage ne ya shiga sai shi Allah bai da karshe bal yajidha al ma'rufu biha sai bal bari dai yajidha yana samun al ma'rufa biha abinda ake sani ne da ita abinda ake sanin sanin Allah din fa huwa allazi istamala min haqiqatil misali shine ya saro haqiqan saduwa wa wasil mahbubihi da kuma saduwa da abun sansa fi hadratil qudsi a matsayi halara na tsarkin Allah to wannan min sharhi hatimatut tasawuf wannan shine maganar da shehu Yadali yayi a sharhin nan hatimatut tasawuf lil allamati Yadali radiyallahu anhu da shehu Allama Yadali Allah ya kara masa yadda wa ardahu ya yarda da shi wa anna da mu bihi amin dukan to wannan shine yau karatun mu da zamu tsaya a nan akan matsayi matsayi lubbi na zikiri kenan ka cire wannan duka bawo guda uku ka zamo ainihin ka samu lubbi shine mai kamar yadda muka buga misali da kwayar gyada to anan da mu kana abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya shi mu da masu ji da masu yada karatu duka Allah ya yarda da mu da iyalanmu da iyayenmu ya sa ni kyakkyawan ƙarshe dan uwanku Burhanuddin nake ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh